inda Sheikh Malam Sani Halima tare da majamakinsa Malam Muhammad Kabir suke gabatar da tafsirin su na wannan watan azumin Ramadan a jiya in ba manta ba muna cikin suratul Ahzab kuma mun kwana a aya na 35 yau insha Allah za mu tashi a 36 akramakallah bismillah salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه فلما قبلت منها وقرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج اديارهم اذا قضوا منهن وقرا وكان امر الله مفعولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ونهى الناس بني أكم زينب da abdullahi bin jahashi wato ita zainab wanda zai dudin na ya aura wanda annabi ya rike shi da wanda ya wuce a karatunmu na baya lokacin da annabi ya so ya aurar ma a zaidu da zainab ya kira ta ce to ya je ya samu abdullahi bin jahashi wanda ke dan wanda ne manzo Allah sallallahu alaihi ce ina neman zainabu zan aura ma zaidu sai ya ce ta ce isi ya ji ya kira zainab ya gaya mata ta ya rasu Allah na da magana ni ba ka san matsayina a wurinka ni ɗiya ce kakanmu daidai da kai kuma a cikin matan larabawa ina daga cikin matan da suke kyakkyawa ina daga cikin kuma matan da suke da daraja yanzu sai ka ɗauke ni ka rasa wanda za ka bani sai bawa bawan ka ne za ka ba bawan nan kuma ba kyakkyawa ba dama da haka na ce ya rasulullah in dai ba kai za ka aure ni ba to ka aure mun da wanda ya dace wannan bai dace ni balarabiya ba kurin shi ya gidan mu ɗaya dangin mu ɗaya a ɗauko wani bawa a aura mini shi wannan bai dace da ni ba shi ma fulamin jash ya zo gaya wa annabi haka da ya gaya annabi haka sai Allah ya sa baki ya ce bai dace da mumini kaman ka abdullahi bin jash ko mumina kaman ki zainab idza qala Allahu wa rasuluhu amran in Allah da manzansa sun hukunta wani al'amari an taqula lahum al-khiyaratu a ce suna da wani zabi ba na Allah da annabin ba kaga annabi ne ya zaba Allah ce ni na zaba sai ya gabatar da kansa Allah Allah ya zaba duk abin da annabi ya Allah ya kance ni ne ya ce idza qalallahu Allah ne ya hukunta da manzansa a ce kuna da zabi min amrihi na al'amarin su khilafa amrillahi wanda ya saba mu koron Allah da manzansa shine mai tafsiri yake cewa nazala wannan ayan ta sauka ne fi Abdullahi bin Jashin وأختي لإرقوس زينب فذبح النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يين في أورا لزيد بن حارثة فكرها سكك ذلك وانجانا كهين علم لوقة نسك سني دا النبي نيما أورا da shi abdullahi da zainab suna ɗauka yana nema ma kansa ne sai lokacin da ya fito sarari ke ce to ina ba nufin haɗa ki da zaidu ne sai suka ki wannan lizanni ma anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khatabaha li nafsihi suna zaton annabi yana neman makansa ne sun maraliya da wannan aya ta sauka suka ce ba mu da sauran zabi to ashe wani hikima ne na ubangiji subhanahu ta'ala daga karshe dai annabi shi zai zo ya aure ta saboda a fitar da wani hukunci a can baya mun ce annabi ya rike shi da ya ya shelanci cewa shi ɗansa ne to idan ko ɗanka ne ka aure matarsa to Allah ya faɗa cewa a daina dangane ɗa sai ga iyayensa wanda suka haife shi to wannan dai abin da ya ku kenan Allah ce ta kwar wani zabi suka ce mun yadda Allah ce mun yasi Allah wanda ya sabi Allah wa rasulahu da manzansa faqad dalla dalalan mubina ya bace bace bayyananniya wata wata waje annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya aura ni zaidu ya aura ma zaidu tana wajen zaidu sun marafa basarahu alaiha wata rana sai ya daga ganinsa zuwa gare ta hina na ba da hini bayan wani lokaci ba wa ƙafi nafsa yi hubbuwa sai son ta ya auku a zuciyarsa sai kuma Allah ya jefa karatu haƙin tafi nafsi zaidin a cikin ran zaidu sun maƙala ne nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce uridu firaqaha ina son in rabu da ita shi zaidun mijinta ya zo na ce ya rasulullah matan nan na fa ina son in rabu da ita annabi kuma yana ce amsik alayka zawjaka ka rike matanka kama qala ta'ala to wannan tafsiri malamu shi ibrahim yana cewa masu tafsiri akwai kuskure a nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta tana matan wani ya ji kuma yana son ta a lokacin nan wannan magana akwai duba a ciki ce don dai annabi ya san ta kuma ya ganta kafin wannan lokacin kuma yana tare da ita ya san matsayinta a'a wani abu ne Allah ya gaya wa annabi na sirri cewa za ka zo ka auri matan don a can ƙarshe za ka yi Allah na ce kana ɓoye abin da zan bayyana Allah ya riga ya sanar da annabi zai aure ta to amma a ce annabi yana zaune ne ta wuce gabansa idonsa ya fada a kan ta zai ji yana son ta a lokacin nan ce to kowane irin mutum ana samun ana samun shi da shi ya ce wannan kan bai dace ba a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wai ta shine Allah yake gaya masa lokacin da kake ce lillazi an'ama Allahu alaihi ga wanda Allah ya masa ni'ima bil islam da musulunci wa na'amta alaihi kai masa ni'ima bil itaqi da yantawa shine zaidun muharisata kana min sabil jahiliya yana daga cikin kamammun jahiliya اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سيشي قبل البيسة قبانا عيكوش واتقه يا انتاشي وتبناه يا ركيشنا sai annabi yana cewa amsik alayka zawjaka zaidu ka ji tsoron Allah ka rike matanka wattaqillah ka ji tsoron Allah fi amri talaqiha a cikin al'amarin shikanta wa tukhfi fi nafsika kana koyewa a cikin ranka mallahu mubdihi abinda Allah zai bayyanar da shi ma'ana cewa waƙin ya uku annabi ya san cewa za a aura zainabu za ta auri zainu kuma ya san cewa a sirri tsakaninsu da ubangiji karshe za ta zama matansa to amma kuma gashi zainab tana cewa ba ta son miji shi kuma zai yana cewa kowane ya kawo kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na ce kai zaidu ji tsoron Allah ji tsoron Allah alhali kuma ka koya abin da yake ranka wanda Allah ya gaya maka wanda sai Allah ya bayyana da shi an ce lokacin da ya aure ta in ya shiga ɗakin ta sai ya ga ta yi mashi kwargini shi kenan sai ya zo ya rasulullah wannan matan ba irin nawa bane saboda me yace tana min girman kai to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka ji tsoron Allah ita kuma sai ta zo ya rasulullah wannan mijin ba nawa bane wannan min yawa an ce har ɗaya ran da suka rabu bai kwanta da ita ba saboda Allah yana so ya bayyana da wannan Allah ya ce wallahu mabdi maskiru mimma fatiya na santa wa an law faraqaha kuma ya koye cewa da ya aure da ita zaidun ta zama ja zai aure ta wata hashan nasa kana jin tsoron mutane an ya kunu ta zawwaje zawjata ibnihi ya auri matan ɗansa ko nan al'ada a ce ka goyi yaro yaron ya girma kai kai mishi komi sai aka ce ya saki mata ka aura ai ko a ko anan ma al'ada za ka ga ai mai kyauta ba to wallahu ahqu an tasha Allah ya ce ma annabi karka ji tsoron mutane duk abin da za su faɗa su faɗa Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoron sa bi kulli shay'in a cikin dukkan komai wa tazawwajha ka aure ta wala alayka min qawlin nasi ba wani laifi akan ka na faɗin mutane ثم طلقها زيد سنن زيد يسكيت وانقلت عدتها عدن تيقاري قال تعالى الله تعالى شيء ولما قرأ منها زيد زيد منها وقرأت يا إن زيد يبيا بقاتا منها دقري تزوجناك ها مك أولا مك إتا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النبي شكور بغير إذن با تارد إذني با وأشبع المسلمين خبزا ya kosar da musulmai wato ya yi walima an ce lokacin da ta gama idda sai annabi ya kira shi tsohon mijin zaidu ya ce ka je wajen tsohuwar matanka ka ce ina son ta ya ce iye shi kenan sai kama hanya shi kuma a lokacin nan sai ji daɗi annabi yana son zainab wadda na aura sai kama hanya ya ce wallahi da na je wurinta ban iya kallon ta ba saboda na san ta zama uwan muminai ta zama uwata dama ta ta ce yanzu ta zama uwata sai na bata baya na juya na ce zainab ya albishirinki ta ce me albishirin ya ce annabi ba yana ambatonki annabi yana ambatonki ta ce ni kai na annabi na amma na yi magana aure ne to ita kuma an ce mai bautan Allah ne tana da masallacin ta ma ta ce to ni fa sai na istihara sai na ba Allah zabi ko auren nashi zai yi ko ba zai yi ba to suna cikin magana sai ga annabi ya zo ba a gama magana ba sai annabi ya zo kawai sai ya shiga sai ya zauna kusa da ita ya ce a ji a yi walima ai Allah ya daura auren mu ba kana jin tsoron ci akan mutane su ce kawo da yan gaba to kai in nan ba maganan nema a wajen wali ba maganan sadaki ba maganan shedu Allah ne mai hudubar daura auren shi ne mai karba mala'iku masu shaida shi ya biya sadakin shi ne ya ce falan ba kana zaidun min ha wa tsaran zawajina ka aure ya uku tsakaninku likai la yakuna alal mu'minina harajun domin kada laifi ya to ya zamo alkan muminai biya a zuwa da al'iyayen don a samu wani hukunci na farko an nuna martaban manzon Allah cewa Allah ya ba annabi dama ya auri kowace irin mata ba yaddan waliyi ba sadaki ba izinin kowa to Allah kuma ya daura auren da kansa na biyu kuma cewa in ka rike da har ka ce wannan dan danka ne ba kuma kai ka haifa ba to wannan hukunci ya bada daman cewa ka auri matansa tun da ba ɗan da ka haifa ba ne shine alkurani yake ce likai na ya kuna anil mu'mini na harajun kada laifi ya zamo akan muminai in sun auri ƴaƴan matan ƴaƴan da suka dangana ma kansu idan qadaw min hunna watanan in sun biya bukata da gare su wa kana amrullahi al'amarin Allah ya kasance maqdiyuhu maf'ula bin aikatawa
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
ما كان على المؤمنين مهرج باب ليبي أكن على النبي مساق النبي من هرج الليبي fima farallahu lahu cikin abin da Allah ya halatta masa sunnatullah ay ka sunnatillahi kaman sunnan Allah kenan fa nasiba bi nazil ghadili fil ladina a cikin waɗannan halau da suka shuɗe min qablu can gaba min al-anbiya na annabawa Allah faraja alaihim fi zalika babu laifi a kansu a cikin yin haka tawsi'atun dan yalwatawa lahum gare su min nikaya a cikin aure wa kana amrul lahi al'amarin Allah fi'luhu aikin sa ya zama muqaddaran qadran gurgudu ne makduran abin hukuntawa an ce annabi bai taba walima ma wata mata daga cikin matansa kamar yadda yayi na wannan ba har ya kira sahabbai ya tara su ya yanka akuya ya ce ku zo yau ana waliman ana waliman Zainab kuma kaga saboda wannan matsayi da Zaid ya samu duk alkurani ba sunan wani sahabi sai shi duk qur'ani ko da sai na abubakar ba sunan shi sunan shi ne qur'anatan a ce abubakar babu umar babu usman babu ali babu amma shi saboda yarda da- da da farin ciki da annabi ya auri matar da ya aura yana yarda can farkon wa ya yarda lokacin da aka ce ya koma gi- wajen iyayensa ya zama da ya ce ya yarda ya zama bawa karkashin manzon Allah Allah ce to kai kowa kowa ma sai ya karanta ka falamma kala zai dumina matsalan mazawwajina ka da annabi ya tara waliman ya kira mutane suka ci to shikenan sai eh, kowa ya watse sai mutane suka zauna wani laji abin da yake aukuwa nan gaba zaman da suka yi ma Allah ke cewa dan me suka zauna alladina yablughuna salata Allah wadanda suke isar da sakon Allah wa yakhshawnahu suke tsoron sa wa la yakhshawna adam ba su tsoron mutum dai illa Allah sai Allah fala yakhshawna maqalatan nas fi ma ahalla Allah lahum ba sa tsoron maganan mutane cikin abin da Allah ya halatta masu wa kana wa kafa billahi hasiba ya isu Allah ya zamo hasiba hasiban hafizan mai kiyayewa ya amali khalqihi ga ayyukan halittan sa muhasabatin da masu husum an hisabi
ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
ما كان محمد أبا آدم من رجالكم annabi muhammadu bai zama uban mutum ɗaya daga mazajenku ba cewa da kuke yi annabi ya auri matan ɗansa kun yi ƙarya annabi ba uban mutum ɗaya ba ne daga mazajenku walakin rasulallah amma manzon allah ne wa khataman nabiyyi na cika makin annabawa wala ya kunu ba zai kasance ba na min jalukum laysa ba'anin والد والد اي والده فلا يحرم عليه تزوجه bai haramta a kan shi ya aure bi zaujatihi da matansa Zainab ba walakin amma rasulullah manzon Allah ne wa fatiman nabiyyi na cikamakin annabawa to anan bai cewa ba annabi ba uban ɗaya ne daga mazajen ku ba bai hukunta a ce annabi bai haifi ɗa namiji ba amma rujula ɗa ya zamo baligi har ya kai baligi annabi bai samu ba saboda ‘ya'yansa dai maza guda uku ne kasim shine babba a- akwai ɗayyib tahir shine ɗayyib tahir ɗin akwai kuma ibrahim su ne ‘ya'yansa guda uku amma dukkansu sun rasu lokacin da suke shan mama kasim din yake ce ya dan dade wasu na ce a shekara biyu suna ce a watan sa goma sha takwas ibrahim din ma ya rasu yana shan mama ne wanda mariya tulkib ya ta haifa abdullahi dan shi kuma shi ma hadija ta haifa wato da kasim da dan duka hadija ta haife su ibrahim mariya tulkib ya ya- ta haife su ta haife shi to anan hikimar ubangiji subhanahu wataala idan annabi ya yi fiɗa har ɗan ya zama baligi me za a kira shi annabi ko ba daga kan annabi an ƙare ba za a haifi annabi ba bayansa don ba zai wa a ce annabi ibrahim da bai kai annabi muhammadu ba ‘ya'yansa an nada masu su annabawa su kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowane annabi daga annabawa a ce ‘ya'yansa kuma ba a nada su annabawa ba saboda Allah sai ya karbi irin ‘ya'yan tun suna ƙanana ba su kai haddin mazaje ba to da yake mata ba su annabta su ko matan sai aka basu matan kuma guda hudu ne ukun daga ciki ba su yi zuriya ba sai fadima ita ce fadima kawai ta yi zuriya dan a samu nasaba dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum zaka duba darajar annabi kuma anan walakin rasulullahi wa khataman nabiyina dukkan annabawan da suke a cikin alkurani in Allah zai kira su sai ce ya Adamu ya Nuhu ya Ibrahim ya Musa ya Dawud ya Isa amma alkurani bai taba kiran cewa ya Muhammadu ba sai dai ce ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal mudassiru bahe ma anzalna alaykal qur'an tashki amma in yazo kiran annabi Muhammadu sai ce Muhammadu sai ce rasulullah وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ma zila ala muhammadin huwal haq sai can inda ya kira shi ahmadu sunan shi kwara biyar ne kacal alqur'ani amma kuma an ce sunansa wanda yake ishara shi wajen dubu biyu ne a cikin alqur'ani amma suna annabi qur'anatan muhammadu muhammadu su hudu ya zo uku ya zo da rasulullah daya ya zo da haq haq alhaq ya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shine huwa annabi ma huwa Allah haq annabi haq to shine ayan malam ke cewa wannan ya isa a san girman annabi wa qataman nabiyyi cikamakin annabawa ne sanaka wala yakunu lahu ibnun rajul ibnun ibnun ba'dahu ba zai kasance yana da ɗa namiji ba'dahu bayan sai kunu nabiyyin zai zama annabi wa fi qira'atin bi fathi da'i ka alatil khatmi wa khataman nabiyyin ba wa khatima ba khatama wani qira'an ma'ana wanda aka sa sitam na annabta na ma an gama takarda aka sa sitam an gama an rufe ta kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama sitam na dukkan annabawa daga kanshi an kare ba za a kara ba ba za a yi ba ko da annabi Musa annabi Isa alaihi salam zai dawo cikin al'umma annabi to zai dawo ne a matsayin waliyi ba a matsayin annabi ba zai dawo don dawowa kan amma dawon nan zai zo rigan annabta kan ya cire ta tun daga wancan lokacin zai dawo waliyi ne subhana Allah bi kulli shay'in alima Allah masanin komi ne minhu da gare shi bi Allah nabi ya ba da hu annabi ba annabi bayansa wa idza nazala sayyidu Isa in annabi Isa ya sauka ya kuma bi shari'atihi zai hukunci da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladzina amanu ya kuna da kuma da gaskiya da Allah uzkuru Allah ku ambaci Allah zikran kathiran ambato mai yawa ambato mai yawa kaga Allah ba yadda za ka yi ka ambaci Allah har a ce ya wuce iyaka kaga sallah in Allah ya ce ku yi sallah bai ce kasira ko duk abin da yace zai ce amma in an zo zikiri sai ce wa zakirin la kafiran to in dai kana son ka yi zikiri kasiran ko ba ka ma da lokaci da duk rayuwanka gaba da in ya zama la ilaha illallah ne motsin ka cin ka kawai bai yi kasiran din ba to Allah ya ce uzkuru zikran kasiran ku ambace shi ambato mai yawa wa sabbihuhu ku tsarkake ubangiji bukuratan wa asilan safe da yamma wallazi yusalli alaikum هو الذي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
na'am wallazi shine wannan yusalli alaikum yake yin rahama akan ku yarhamakum wa malaikatuhu malaikunsa yastaghfiruna suna neman gafara lakum gare ku li kun don Allah ya dawwamar da khirajuhu fitarwarsa iyyakum ku min az-zulumati daga duhanni ayil kubri na kafirci ila nuri zuwa hasken ari imani imani wa kana bil mu'minina rahima Allah ya zama mai jin kai ga mu'minai tahiyyatun gaisuwansu minu daga Allah yau mai alƙaunahu ranar da suke gamuwa da shi salam bilisanin mala'ikati dama ana ce salamun qawlan min rabbihim kullu tibtum fadkhulu wa khalidun salamun alaikum tibtum fadkhulu wa khalidun to gaisuwan da mala'iku za su dinga ma sabon da mu'minai kenan yau mai alƙaunahu salam wa adalam ya tana da masu ajiran kariman lada babba da ya ce sabbihu bukratan wa asila manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo wata rana tare da sahabbai daga jihadi sai shuɗe ga wani dutse ana ce mashi jumdan sai shi jumdan din nan yana gefe daya duwatsu duk suna haɗe sai koma gefe daya sai aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wani dutse can ya ware shi kadai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uzkurullaha zikran kaseeran sabaqal mufriduna sabaqal mufriduna suka ce wannan nuna dole azzakiru da Allah kasirin wa zakirati yace masu kadaitawa masu zamowa kadai masu kadaitawa wanda dabi'an su kadaitawa sun tsere mutane sun tsere mutane ko ambaci Allah ko ambaci Allah ko ambaci Allah sai suka ce yace masu tserewa su waye sai yace masu bada la ilaha illallah annabi ce ku bada Allah har a ce muku mahaukata wanda suke girgiza a cikin ambaton Allah to mafificin zikiri la ilaha illallah ce ku ce la ilaha illallah to kamar yadda wata rana abubakar yana zaune sai ga waɗansu mutane daga yaman sun zo suna zikiri hawayen suna zuba suna motsi sai abubakar ya ce a lokacin annabi haka muke amma zuciyar mutane ya bushe ba kwa son zikiri ba sa son jikiri ba tun a wancan lokacin ba kenan na'am to kaga annabi ce sabaqal mufriduna kuma manzo Allah ya ce la yazalu lisanuka rabban min zikrillah Allah ya ce ambace shi da yawa ba ka da abin da za ka yi ya kai yawan yadda Allah yake so na'am يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك من أيكيك شاهدا من شيدا أنا من أرسلت إليهم بسا وند وند أكا أيكيك زوا غريسو ومبشرا مي بشارة من صدقك وند يغزك تاكا كتي زي شقاء الجنة ونذيرا منذرا مي غرغد من كذبك وند يغري تاكا بالنار دوتا وداعيا إلى الله مي كرا زوا الله ila da'atihi zuwa da'ansa bi iznihi da iznin Allah bi amrihi horonsa wa sirajan kai kuma fitila ne muniran mai haskakawa ai misluhu kaman fitila ne fil ihtidai a cikin shari'a bihi da shi wa bashirul mu'minin kai ma bushara mu'minai bi anna Allahu min Allah ya fallan kabiran cewa akwai falala lahum gare su daga Allah daga Allah muniran mai haskakawa cewa da Allah yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sirajan muniran annabi Musa ya tambaya annabi me yasa aka ambace shi sirajan munira sai ce a to in kana son ka gane je ka hura wuta a kofar gidanka sai hura wuta a kofar gidansa sai waɗansu mutane suka yi ta zuwa a ga wuta can muna neman mu kunna wannan ya zo da lagwanin shi ya kunna wannan ya zo da makaman shi ya kunna wannan ya zo ya kunna in ya je sai ya haskaka gidansa wannan ya je haskaka gidansa wutan bai canza yadda yake ba don haka annabi yake daga gare shi ake samo haske ka je ka haskaka shi kuma yana nan a haskensa kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin Allah ce siraj ma ya ambace shi nuru sai ce siraj fitila munira mai haskakawa ko ina yayi haske saboda me annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani an ce zamanin bani Isra'ila lokacin annabi Musa alaihi salam sai wani mutum fasiki mutumin banza ya mutu har an ɗauka ba ba za a yi mai sallah ba ka kyale sai ga annabi Musa sai ce ku zo mu je mu yi waliyin Allah sallah annabi Musa wannan batun da yake raye shekaran shi ɗari ba mu taɓa ganin kirkin sa ba ba yace ku dai zo mu je aka yi sallah ya binne shi yace Allah ne ya mun wahayi cewa mutumin banza ne amma duk sanda ya bude a taura ya ga sunan Muhammadu sai ya sumbanta in ya ga sunan Muhammad a cikin attaura sai sun banta ya ce kai Allah ba ma albarka ce ji Allah ba Allah ya ce na gafarta mishi wala ta da kafirai kar ka bi kafirai ya rasulullah wal munafiqina da munafikai fi ma yukhalifu shari'ataka a cikin abin da yake saba ma shari'arka wada azahum kabar cutansu la tujazihim kar ka saka musu alayhi akan sa ila an tumara fihim bi amrin har a hore ka da wani lamari a cikin su wa tawakkal Allah ka yi tawakkali zuwa ga Allah fa huwa kafika shi ya isan maka wa kafa ya isu billahi da Allah ya zama wakili mufawwali ilaihi zuwa gare shi يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسروهن سراعا جميلا يا أيها النبي قلنا أعلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكرها خالصة لك من دون المؤمنين قد علونا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
يا أيها الذين آمنوا يا ودن كما gaskiya idza nakahtumul mu'minati in kun ka aure mu'minai mata sun madallatum hunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun gabanin ku shafe su wa fi qira'atin a cikin wani qira'a tamassuhunna ay tujami'uhunna ku yi jima'i da su wa ma lakum alaihinna min iddatin ba ku da wani iddan da za su yi maku tunda kun aure su ba abin da ya shiga tsakaninku dama shi idda ana yi ne don kada dan wani ya je gidan wani kada dan wani ya je gidan wani in an aure mata miji ya sike ta ba ta yi idda ba mai yiwuwa ran da ta fita din nan yayi jima'i da ita ta samu ɗa kaga in aka aure ta za ta je ta haifi a gidan wani to Allah ya ce to idan dai kun saki mata kafin ku shafa don an riga an daura aure amma sai kuma wani abu ya zo tsakani wanda aka gaba za a iya ba kamar yadda ya kowar annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya annabi ya aure mata da yawa wanda wanda ya aure su ya shiga daki da su wajen goma sha biyu ne akwai wanda ya aure su bai shiga daki da su ma dai daga cikin su ya aure ta sai ta ce ya rasulullahi ni fa mai yawan kishi ne mai yawan kishi ne ina jin tsoron kada kishi na ya taso in zo in yi banna a gidanka in zo in yi abin da zai bata maka rai Allah ya fushi da ni annabi ce na ko sauke miki na sauke miki to idan haka ya faru fa malakum alaihi min iddatin ba wani idda ta ta'taduna hada za ku yi iddan bil bil aqra'i wa ghayriha na tsarki da waninta to fa matti'uhunna ku ba su jin dadi ay uhunna ma yasamti ina bihi ku ba su abin da za su ji dadi da shi ai in lam yusammi lahunna asdiqatun idan ba ambaci sadaki ba kamar an yi nikahu tafwili ne ba riga an yanka sadakin ba sai rabuwa ya zo to ku ba su dan wani abu na jin dadi wa illa in ba haka ba in ko an riga an biya sadaki sannan kuma ba a shiga daki ba sai auren ya rabu to ba lahunna nisful musamma abinda aka ambata za a ba su nan sun ci rabi da ta shiga dakin ne to ta cinye duka amma tun da wurin ya rabu ba shiga daki ba to rabin sadakin bakar kadai qala hu ibnu abbas abdullahi ibn abbas ya faɗi wannan wa alaihi shafi akan sa imamu shafi'i yace wa sarruhu la kusallame su sarahan jamilan sallama mai kyau kallu sabilahunna ku bar su su tafi min gari illararin ba tare da cuta ba mana in har ka wurin mata ka tabbatar da cewa auren nan ba zai yi ba tsakaninku to karka cuce ta karka cuce ta kaga wani sai ce sai dai mai ta shari'a ai shekara ɗaya ai shekara biyu ta sha wuya to Allah ya ce ba haka bane in dai wani abu ya shiga tsakanin ku sallame su kar ku cuce su ya yi annabi ya kai annabi inna alanna laka azwajaka mun halatta maka matanka allati ataita ujurahunna wadanda ka bada sadakin su wa ma malakat yaminuka da abinda daman ka da mallaka kaman waɗanda aka samu wajen ganima kenan mimma afaha Allahu alayka daga abinda Allah ya kawo maka na ganima min al-kuffari bisabi da kamun kasafiya wa juwairiya kamar safiya ku yanga ce na annabi sallallahu alaihi wasallam da juwairiya ita safiyan nan an ce yar huyayyu da yar huyayyu dan ahadama tana daga cikin ƴaƴan annabi haruna dan uwan annabi musa to an kamo ta ne a yakin haibara to da aka same ta aikin haibara sai ta zamo kyakkyawa a cikin matan da aka kama to akwai diyatul kabli kalbi sai zo shi ya rasulullah ina son ka taimake ni ina da bukata in samu koyon gaɗe cikin matan da aka kawo sai da bai bashi izini da ya je sai ya ga ita wannan safiya sai ya ɗauke ta ya ce ya rike wannan sai aka ce ma annabi ya rasulullah bai kamata ka bar ma diyatul kalbi wance ba domin ita sayyida ce shugaba ne a cikin bani kuraiza da bani lalir ba wadda ta cancanta da kai da ita sai kai shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam a kira ta da ya ganta sai ce to kai diya je ka dauki wata kuma wannan ka bar mu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike ta sai ce to ke wannan baiwa kya kina ganin kamar in na aure ki zai maki dadi ta ce wallahi dama ina burin haka tun ina shirka tun ma ban zama musulma ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kore kore a fuskanta shikenan sai ce ah me ya samu tabo a fuskan ki tace to zan ko baka labari mijina shine sarkin mu ina kwance wata rana da shi a daki sai ne mafarkin wani tauraro mai haske ya faɗo daki na da na tashi cikin bacci sai na ce a'a mai gida eh na yi mamaki ce me faru ce wallahi wani tauraro ne mai haske daga ya faɗo ɗaki na yanzu nan dalili kenan sai mare ne ce kyau koto kina son ki aure sarkin Isra'ila ko kina son ki aure mutanen Makka kenan ko wato Allah ya gane da cewa za ta aure kenan da wani babba da yake masu ilimi ne a cikin yasriba wato a madina ta ce dalilin wannan taban kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta ta ya aure ta da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce mimma afa Allahu alayka min al-kufari sali ka ka sabiya wa jariya wa banati ammika da yayan ammomanka wa banati ammatika da yayan ammomanka mata wato yayan yan uwan mahaifinka wa banati khalika da yayan yan uwan khalanka wato yar uwar mahaifiyarka wa banati khalika da khalatika da yayan yan uwan mahaifiyarka mata allati hajarna ma'aka wanda suka yi hijira tare da kai biki lafi sabanin mallam yuhajir na wanda ba su yi hijira ba duk Allah ya ce ya halatta maka in zaka aura ka aura wa mar'atan da mace mu'minatan mu'mina in wahaban nafsa halin nabi in ta bada kanta ga annabi in arada annabi an yastankiha idan annabi ya nufi ya aure ta bi yatlubu nikaha bi ghairi sadaqin Allah ya ce na baka ka aure ka aure ta ba tare da sadaqi ba sai da Aisha take cewa mata yin sun zo wajen annabi suka ce ya rasu wallahi ga kanmu mun ba da mun ba da kanmu gare ka ta ce nika ji fushi in haushi in ce banda dai lalacewa wani mace ta zo ta ce ta ba da kanta banda lalacewa to ka ai ba za ta zo a cikin gidan ba tunda ita zai tana nan kawai shi kuma annabi sai mata ya kawai in ya annabi ya an bashi wanda yake son sai ce in ta ce ta ba da kanta in wanda yake son ne sai annabi ya ce shi kenan nan aura idan wanda bai dace bane sai ya shiru kamar yadda wata rana wata zuwa ta zo ta je ya rasulullah na ba da kai na gare ka annabi ya dube ta daga sama har ƙasa sai sun koyi da kai bai ce komai ba sai wani ya ce ya rasulullah in dai ba a da bukata ni ina so annabi ya ce kawo sadaki ya ce nan fa ɗaya babu ya zauna to da ya zauna can dai ba wanda ya magana ita bata wuce ba ya rasulullah har yau dai ina nan fa sai da aka kai so uku annabi ya ce to ai ba aurewa sadaki sai ce a ya rasulullah ni dai ina so annabi ya ce iltamis walau khataman min hadidin ka je ka nemi ko robin bakin karfe ka kawo mata yake shi ma babu annabi ya ce mai ka iya na alkur'ani ya faɗi yan surori annabi ya ce to na aura maka da surorin amma khususiyan annabi to kaga annan ne aka samu sabanin mazama su a shafi'iya ko da ko ko bandala ne ko da kankantan abu ka ba mata za ka iya auren ta shi kuma lokaci a sai rubu dinari kawai sai ya kai rubu dinari to nan aisha take cewa sai ta ce oh wai shi annabi haka kake wai duk abin da Allah yake so sai goyi bayan ka duk abin da kake so sai Allah ya goyi bayan ka ni ina faɗa kan cewa don me mace za ta bada kanta yanzu kai kuma kana karɓa yanzu gashi Allah ya goyi to na ne mika waya خالصة قد علمنا حقيقة موسى ما فرنا أبنا مكفرلنتا نعم خالصة لك كي كدين من دون المؤمنين ومبايا مؤمنين النكاح بلفظ الهبة kai kadai aka baka dama ka auri mata da lafazin kyauta min gairi sadakin kan alimna mun san ma faralna alaihim abinda muka ballanta muminai fi azwajihim a cikin matattakin su min al ahkami na hukunce hukunce bi Allah yazidu ala arba'in suwatin abin da muka wajabta musu kar su ƙara mata ya wuce hudu wala ta tazawwaju kar ku yi aure illa bi waliyin wa shuhudin wa mahrim komin son aurenka shari'ar musulunci ce guda hudu komin son aurenka sai ka je wajen waliyi ko da kai ne shugaban waliyin kuwa ko da kai ne sarkin waliyin sai ka je ka faɗo ka ne ba sai an samu shaidu sai an samu sadaki wa ma malaka da imanukum abinda daman ku ta mallaka min al imai na ku yangi bi shira'in da saye wa gairihi da wanin sa bi an takuna al amatu min man tahillu li malikiha sharadi ku yanganta zama wadda za ta iya halatta ga mamallakinta bal kitabiyatu ma abociyar littafi bi hisabi hilal al majusiyati ta saba da majusiya wa rausaniya mai motan gunki wa an tusbira isbira'in da qabla al wadi gaban taki likai la ya kuna alaika harajan Allah ya ce na yi maka haka ne ya rasulullah don kar ka samu kunci ba na so in ga ka ga wata mata ka ce kana so ka ga akwai wani abin da zai tsare ka a wurinta ke ce likai la ya kuna laka harajan kar ka samu kunci a auren matan da duk kake so kowace ce na wa kana Allah Allah ya zama gafura mai gafara lima ya afuru ta hannun minu ga abin da tsaro a kansa yake wuyati wa hannu gabanin sarahima mai rama bai tausa a cikin yawan dawa bi zalika a cikin wancan nan
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ولو تغيت ممن أذنت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na roki ubangiji na Allah kar ya bani matan da ba za mu zama wa aljanna tare da ita ba duk matan da ba za mu zauna a aljanna tare da ita ba kar Allah ya bani ita ba to shine Allah yake cewa ya rasulullah turji ilayka turji man tasha'u min hunna Allah kuma ya bashi wani dama wanda bai ba kowa dama a wannan wurin idan ka auri mata dole ka yi rabon kwana ka yi adalci to amma manzala sallallahu alaihi Allah ya ce to kai kan annabi na ɗauke maka wannan bai waje ba kai rabon mata tsakanin mata rabon kwana tsakanin mata ba to har Aisha ta ce da ina kishi akan annabi akan matan da suka bada kanta sai Allah ya saukar da wannan kuma cewa ka da ka jawo wanda ka so a jikinka turji man tasha'u min gunna ka jinkina ka jinkirta man ja wanda ka so min hunna daga cikin su ai amma duka min an naubatiha in ka zo kwanan wancan ka ce to ke eh ba zan kwana a ɗakin ba ba ka da laifi zan je ɗakin wancan gawai shikenan wa tuqri ilayka man tashaa'u ka taro wanda ka so zuwa gare ka min hunna da gare su fatati ya ka zo mata wa man taraita min man azalta wanda ka nema daga wanda ka ware daga rabon kwana fala junaha babu laifi alayka akan ka fi talabiha a cikin neman ta walammiya da taro ta ilaika zuwa gare ka kugiran fi zalika an ba shi zabi a wannan ba da an kana alƙasmu wajiban alaihi da can da farko rabon kwanan wajibi ne a kansa to amma daga baya Allah ya ce na ɗauke sai zamo annabi sallallahu alaihi wasallama yana raba kwanan ga kaɗan daga cikin matan ne sauran sai suka zamo masu sauraron alƙur'ani da karatu nan da ya ga dama ya je wajen wata to a cikin wanda yake kwana a ɗakin su an ce da ita aisha da wasu dai daga cikinsu kamar guda hudu haka sauran kuma wanda yake so sai je ɗakin su to shi na alaƙin cewa an ɗauke maka kwanan zalika ta yi wannan zaɓin adana akarabu ya fi kusa an taƙarra ayyunan na idan duna su yi sanyi wato su yadda da wannan ولا يحزن كر سي بكين ciki والذين سيدل ما آتيتهم من أمن كباس ما ذكر المخير فيه كلهن دكان ستاكيد الباين في اليرين والله يعلم ألا يا سما في قلوبكم أبن ديكي cikinku من أمر النساء على أمر ماتا والميل دكركتا إلى بالهن زوا ساشنسو وإنما خيرناك بهن يا رسول الله إياك من باك ذات من باك ذات a cikinsu taisiran don sauwaƙewa alaika akan ka fi kulli ma aranta cikin dukkan abin da kai nufi wa kana Allah Allah ya zama aliman masani bi khalqihi da halittan sa aliman mai hakuri an ya kaba yin gaban masa hukuma la tayilu lakan nisa'u mata ba su halatta gare ka min badu bayan nan ba da tisi illati iftarnaka can baya ba mun ce lokacin da suka taro wajen annabi suka ce ba su kayan ado ba ya ce ya fushi ya bar su har wata guda daga baya bayan an gama suka ce sun zaɓi annabi to Allah ce tutun da waɗannan matan sun zaɓe ka to ka zama aure kar ka ƙara wasu aure kuma waɗannan shi ne ce ladilu lakan nisa'u mata ba su halatta gare ka min ba da tisi wala an tabaddala kar kuma ka musaya bi tarki hidatta aini an ta tabaddala ne asali bihin da su min azwajin waɗansu mata bi an tuɗalliku wanda ka sake su a balihinna watan gibu ka aura badalan musayan man dalaka ta wanda ka aura waɗannan taran dai da za ka bar su su ne kawai kar ka sake auren mata walau an jaba ka husnuhunna ko da kyansu ya ƙayatar da kai illa ma malakat yaminuka sai dai abinda daman ka ta mallaka ko yanga kan an halatta maka amma ka auri mata da sunan aure daga yau an ɗauke amma ku yanga za ta halatta laka gare ka wa kan malaka sallallahu alaihi wasallam ba da hunna mariya annabi ya mallaki mariya tulkibdiya wanda muqawqi sarkin kibdawa ya aiko ma annabi da ita ya mallake ta ita ne ma ta haifi ta haifi ibrahim al-mu'azzam wala lahu ibrahim wa ma ta mutu bi hayatihi a cikin rayuwarsa wa kana allah allah ya zama raqiban mai kiwo ala kulli shay'in bisa dukan komi
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا ذكرتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
ya yi wannan yana amanu ya wannan daga ba da gaskiya da Allah la ta dukulu biyutan nabi kar ku shiga dakunan annabi illa an yi zana da kun sai in an maku izini fi dukuli a cikin shiga bin du'a da kira ila da amin zuwa cin abinci fa ta dukulu ku shiga idan kun shiga nan ghaira nazirina inna ba kuna sauraron nunansa ba wato kar ku zo kamin ya nuna wannan yana nuna cewa da farko kamin a saukar da ayin hijabi to mata maza sukan shiga tsakiyar ɗakin matan annabi suna wucewa to annan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure zainab sai ya kira a zo a ci walima to shi anas ya ce na kasance ni ne nafi- mafi sanin mutane al'amarin hijabi lokacin da aka saukar to lokacin da zainab annabi ya aure ta zai angwanci da ita ya kira aka ci abinci da aka ci abinci maimakon a tashi sai suka zauna ba su tashi ba annabi kuma yana son su tashi yana jin kunya ana sai ce sai ya tashi sai na bi shi sai ya je kofar ɗakin aisha ya ɗan kauda jiki don mutanen su a tashi sai ba su tashi ba ya dawo ba su tashi ba ya sake komawa na biyu ko su a tashi ba su tashi ba ya sake komawa na uku da ya dawo sannan sai ga ai suka tashi sai ce to anas na salame ka sai da safe zai ga labule shi ga ɗakin to anas dama shine halimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tafiyan da ya kai ya dawo sai Allah ya sake shi ya ce a annabin ne za a yi mu haka to kar ma ku ƙara shigowa to idan an kira ku biya annabi ku zo ku ci abinci amma walaki walaki na su itum in an kira ku far ku zo ku shiga bai za ka yi mutum in kun ci kwanta shi ku tashi ku tashi wala musa'ani sirri li hadisin kar ku zauna ku ɗebe kewa ga tadi min balikul libani sashin ku da sashi inna zalika wannan zaman kana yuzin nabiyya yana cutan annabi bai yasahi minkum yana jin kunyan ku an yi kulje kun yi fidda ku Allah ya ce wallahu la yasahi min alhaqi Allah baya kunyan gaskiya in dai akan annabi ne ga da annabi sunnan Allah ne ta ba sabai ne ku tashi kuma annabi ai la tutruku la yatruku bayanahu ma'anan la yasahi bai barin bayanin sa ko min kankantar sa wa qur'a yastahi a wani kaulin miyayan wahidati wa idza sa'altum wannan idan za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam mata'an wani kaya fas'aluhunna ku tambaye su min wara'i hijabin bayan hijabi daga yau kar wanda ya ƙara shiga wajen matan annabi zalikum alkharu lakum wallahi wannan shi bi tsarki li qulubikum ga zuciyanku wa qulubihinna da zuciyansu min alqawaid na tunane almuribati mai sa ku kanto ka san shedan da ka ga mace in idon ka ya fada kanta sai shedan ya fara maka wani lissafi to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce matan annabi su zaura cikin hijabi dan kada me kaga matan annabi ya dan so a zuciyanka ka ji kai wannan da ina son to ka shiga fitina Allah ya sa ma ma kana lakum bai kamata gare ku ba an tuzu rasulullahi ku cuci manzon Allah wala an danki ko ku aure azwajahu matan annabi Allah ya ce bai halatta muku ba na min badihi bayan sa abadan har abada inna zalikum kana inda Allah zamban azima yin haka zunubi ne mai girma wajen Allah kar ku ce za ku karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah an ce akwai wani cikin sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ya ga Aisha wata rana sai kawai zuciyarsa ya tsarsa sai ya ce aiko inda annabi zai bar duniya zan aure Aisha maganar zuciyar da ya faɗa ne fa Allah fito da shi ya ce kul ɗaya daga cikin ku bai kamata a ce zai aure matan annabi ba ba ya fito da shi a sarari ba ne cewa ya a zuciya da annabi zai bar duniya da na aure Aisha Allah ya ce kul kar ka ƙara da ya ji haka da ya san abin da ya yi sai da ya ce ya yi bakace zai yanta bawa sittin saboda laifin da ya ga matan annabi ya ji kamar yana so a zuciyar sai da ya yanta bawa sittin sai da ya hajji a ƙasa sau goma saboda kafaran wai ya ga matan annabi a zuciyarsa ya ji yana so alhamdulillah in tafi shanu alhamdulillah rabbil alamin akar makalla wannan yana cewa ya ji wani malami yana cewa salatul tasbihi bai bata inganta ba yaya abin yake ayan wanda ya inganta ma ba su da yawa a wajensu salatu tasbihi hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mabban sa Abbas wanda an sha fadi anan kuma sun an ruwaito shi wurare da dama kuma ko je kama me ya rashin inganci shi ko min raunin sa ya fi maganar kowa karfi saboda haka maganar mai inganta ba ba ta taso ba
akan rukanta wani yana cewa za ka iya karɓar wazifa wajen wani sannan kuma ka je wajen wani ya maka tarbiya za a iya mana za ka iya in karba wajen wani sai in kare min dariƙa an gaje wajen wani ka karba tarbiyya wajen shi mai yiwuwa shi wanda ya baka dariƙan ma bai da izinin tarbiyya
akan rukanta wannan mutum ne ba yi da mata ya halatta wai ya dinga wasa da azzakar shayi misali wajen kai ya zina a mazaban malikiya haramun ne a mazaban shafiya ya ce in ka ga lalle lalle in baka yi haka ba za a kai ga zina za a kai ma zina to ka fitar da sha'awan ya fi sauki daga je kai zina
akan rukanta wannan yana cewa ya hukuncin limamin da in ya zo kabbara sai ya ce Allahu akbar wani ya akbar akbar balarabe ne in kuma in ya zo wajen sallar kuwa sai ya ce alƙari ak
to wani hukuncin wannan ne dai Allahu akbar ne ba Allahu akbar ba akbar ba ba wa akbar ba Allahu akbar ne in yana yi da ganganci ne ya gyara amma dai Allahu akbar ne alqari'atu ba alqari'a ba alqari'atu saboda ka in kaga ba zai gyara ba yana yi da gangan ne ka canza limami
don Allah malam ka yi mana ƙarin bayani akan wannan hadisi da ke cewa bai halatta a sai abinci da abinci ba sai dai hannu da hannu
hoto ba mai riba ne ai riba ne ake gudu shi yasa ma'ana ita shari'a ba ta yadda a shi riba ba ko da canji din nan ka'ida wala ya juzu illa hawa ha ba ni canjin naira ɗari to ni ya miko shi ne ka'ida ba ka karɓi naira ɗarin ka sa aljihu ka ce bari shi don kawo maka ba a ka'ida saboda kila kafin ka shigar nan kai ciniki ka samu riba to abinci wannan idan ƙaura ne da ƙaura to a saye su mika ka mika ko dawa farfara da ƙaura sai ne yi shi a zarce mana ba a son a samu jinkiri a tsakani don kar riba ya shigo shi riba fa duk abin da yake kai din nan ya za ka bayar za ka samu wani ƙari amfani a kai to shi ne mai halatta saraka magana ne mai tsawo a cikin littafai wanda mutane ma yanzu an sun ba su san ma meye ma riban ba ana yi ma ana ganin kamar ma wani abu ne ba a san ma menene ita ba ma balle a yi ko ko mutum ya karɓi wani abu ya ce je ka sai an jima ko kuma ya karɓi wani abu ya halatta a yi cinikin hatsi da hatsi ko amma ya zama ba daidai da daidai mislan da misli kuma ya zama munajaza an zarce ka karba na karba ba ka karba a an jima a ji a kawo ba shi ne ma'ana dai abinda ba a so kar wani abu ya shiga ne ne ba shi yasa aka yi wannan magana
akan makalla sai kuma yaran musulmai wanda take za ta shiga so da suke neman du'a'i Allah ba sa Allah ba sa baki ne Allah ya dinga da ayyuka mai ayyuka na kurakuran mu fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim wa lad-dallin آمين.